إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na asabar hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan kwanaki masu albarka wannan masallaci ya zuwa na amma da yasir da ke cikin wannan kuwa ta hausawa ta fulani domin ci gaba da karatun tarjama da ƙwa'ani mai girma a yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna cikin sura ta uku a cikin alƙur'ani suratu ali imran wadda a jiya mun karanta wasu daga cikin ayoyinsa inda ana rama ya karanta mana daga wa'a ta sumo bi hamdillahi jami'an zuwa fadin Allah ta'ala tilka ayatul lahi tatluha alayka bil haqq wa ma Allah yuridu zulman lil alamin kuma wala takunu lil kufar zuwa yau wa tafiya za mu tashi yau wa tafiya insha Allah ta'ala sai
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
Allah madaukakin sarki ya ce yau wata biyar rubutu wata suwar rubutu a ranar da wasu fuskoki wato suke yin haske su yi fari wata suwar rubutu wasu fuskoki kuma su yi baki irin a mallari na suwar da rubutu ko waɗanda fuskokin nasu suka yi baki a gafartun ma'ana imani
za a ce yanzu kwa kafirce bayan imanin ku fadhuqul azaba bima kuntum takfurun dan haka ku ɗanɗani azaba ta dalilin abin da kuka kasance kuna yi na kafirci wa amma alladhina biyadda wujuhuhum Allah madaukakin sarki yake cewa amma waɗanda fuskokinsu suka yi haske suka yi fari fafi rahmatillah waɗannan suna cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikinta tilka ayatul lahi waɗannan ayoyi ne na Allah da tuluha alayka bil haqq da muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah ba yana nufin ya zalunci talikai bane kafin mu koma kan waɗannan ayoyi bisa ga yanda muka saba wajen yin wannan karatu mukan yi matashiya da karatun da ya gabata musamman wajen fitar da wasu darussa da za mu iya ɗauka a cikin ayoyin a jiya mun karanta faɗin Allah ta'ala wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bayan faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun a ƙarƙashin wannan aya ta farko Allah ta'ala kamar yadda muka ji kira yayi ga waɗanda suka yi imani da su kiyaye dokokin Allah su ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoronsa kada su mutu sai suna musulmi a ƙarƙashin wannan aya mun fahimci wajabcin riko da addini har zuwa numfashin mutum na ƙarshe akan kowane musulmi wajibi ne kowane musulmi wannan ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki da ya yi masa ya ba shi addini ya ba shi musulunci wannan ba ƙaramar ƙauna ba ce da soyayya da Allah ta'ala ke yi wa bawa domin duk wanda Allah maɗaukakin sarki yake ƙaunarsa yake son su sai ba shi musulunci to da haka wajibi ne wannan ni'ima kuma ta musulunci mutum ya ci gaba da kula da ita ya ci gaba da rike ta ya ci gaba da gode wa Allah akan wannan ni'ima har zuwa bugun numfashinsa na ƙarshe abu na biyu waɗannan ayoyi suna nuna mana wajibi ne akan dukkan musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya akan littafin Allah da sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ma'ana, addinin musulunci yana kira zuwa ga haɗin kai, amma ba irin haɗin kan da muke ji ana kiraye-kiraye a kansa ba a yau, na kowa ya riƙe fahimtarsa, kowa ya riƙe aƙidarsa, amma kuma ainihin wato mu haɗa kai. To sai ga abin kamar akwai tufka da warwara. a ce a haɗa kai bayan manufa ta saba aƙida ta bambanta fahimta ta bambanta to ta yaya za a iya samun haɗuwar kai duk da cewa idan akan abin da ya shafi masalih na duniya ne to in akan irin wannan ake kira eh to wannan zai iya yiwuwa a bisa ka'idar unity in diversity ma'ana duk da muna da bambance-bambancen launin fata muna da bambance-bambancen wato ainihin wato yare da yankuna to amma muna da wata maslaha da ta hada mu to mu manta da abin da ya rarraba mu na ni dan bangare kaza ne kai dan bangare kaza ne ni dan yanki kaza ne kai dan yanki kaza ne ni kabila kaza ne kai kabila kaza ne tunda duk gaba ɗaya mu misali mun hada a Najeriya Najeriya ta hada mu to kuma ƙasar mu ce gabaki ɗayan mu da haka mu haɗa kai wajen mu ga cewa mun zauna lafiya a cikin wannan ƙasa tamu mun samu haɓakar arziki da yalwa da kwanciyar hankali wannan in an kira zuwa ga wannan zai zamanto wani abu ne daban amma irin wancan kira irin na addini a ce a ƙyale ka kar a yi maka nasiha ko da akan kuskure kake tun da haka ka fahimta a ƙyale ka akan haka ni ma a ƙyale ni akan abin da nake kai ko da kuskure ne wannan ya saba wa koyarwa ta musulunci ƙa'idar musulunci shine gaskiyar ƙwaya ɗaya ce la ta ta'addad inda gaskiyar ta ta'addadu gaskiyar tana ƙididdiguwa yawa ne da ita to sai a ce ni abin da na kama gaskiya ne kai abin da ka kama gaskiya ne wani abin da ya kama gaskiya ne da haka duk tun da gaskiyoyin suna da yawa duk gaba ɗaya za mu koma ne zuwa ga ainihin wato a gaskiyar to kaga sai ya zamto gaskiyar kwaya ɗaya ce ko dai tana tare da ni ko tana tare da wani na idan tana tare da wani na to so ake yi yayi mun nasiha yayi mun gargadi ta hanyar da ta dace da salo mai kyau da tausasa harshe in fahimci gaskiyar tana tare da shi in saki hanyar da na kama ta bata in dawo kan hanyarsa wannan shine abin da musulunci ke kira mu zuwa gare shi idan kuma gaskiyar tana tare da ni in wayar da kan wani na akan ya bar hanyar da yake kai ya bar fahimtar da yake kai ya saki aqidar da yake kai ya dawo kan aqida tawa domin aqida ta ita ce take da daidai da koyarwar addinin musulunci ta daidai da koyarwar alqur'ani da sunna amma ya zamto wani yana shirka wani yana tauhidi kuma a cewa tasmu bi hablillahi jami'an wannan ko shakka babu kitso ne da kwarkwata ko da an yi shi sai an kwance shi wani yana kira zuwa ga a kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya wani kuma yana kira zuwa ga a iya yi wa manzon Allah kishiya a iya yi wa wani biyayya a cikin manzon Allah kuma a ce duk gaba ɗaya wa atasimu bi hablillahi jami'an a ko shakka babu wannan kuskure a'a wannan yana kira zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kirkaka ne nagartattu ne Allah ya yarda da su yan aljanna ne a lokacin da wani yake ganin fasikai ne mutanen banza ne fajirai ne ba nagartattu bane kuma a cewa a tasimu bi hamdillahi jami'an wannan ko shakka ba mu yaudara kai a lokacin da na yarda ai amfani da alqur'ani ai aiki da alqur'ani kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fassara mu alqur'ani a lokacin da shi kuma wani ya ce a alkur'ani kadai za a rike ba a buƙatar manzo Allah ya yi bayani kuma a cewa a tasimu bi hablillahi jami'an wannan ko shakka babu mun fahimci kuskure wannan ba zai yi ba a tafi a irin wannan tafai da haka wa a tasimu bi hablillahi jami'an shine wato muri ruku da alkur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abinda aya take kira zuwa gare mu ai Allah ta'ala ya san muna da bambance-bambance muna da saɓani na fahimta muna da saɓani na aƙida amma so yake mu zama al'umma guda ɗaya shi yasa sai ya sauka mana da littafi kwaya ɗaya sai kuma ya aiko mana manzo guda ɗaya sai kuma ya sanya mana alƙibla guda ɗaya dukkan waɗannan suna tabbatar da wahadaniya a lokacin da ƴan wahadatul wujud wani yana cewa kowa ma Allah ne ni na ce Allah shi kadai ne tallin tal jallin jal subhanahu wataala wannan ita ce aqida ta kuma akan ta nake kuma so nake in mutu akan haka wani shi kuma yana ganin a kowa ma Allah kai kanka mai magana Allah ne la sufikan nan Allah ce kuma an cewa ta sumu bi hablillahi jami'a to kaga ko shakka babu mu daina yaudarar kanmu mu daina yaudarar junanmu ko kuma a ce in daina gaya maka gaskiya dan kar ka ji haushi dan kada mu faɗa da kai ai Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an in kyale ka akan kuskurenka ni kuma in tafi akan daidai dina duk gaba ɗaya ma haɗu da Allah akan haka in aka yi haka ba mu yi aiki da hadisin tamimu dari ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ce addinu an-nasiha addinu an-nasiha ta qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim cha kai mu nasiha Allah maɗaukakin sarki cewa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr mi wa juna wasiya da gaskiya in an ganni na saki hanya a dawo da ni kan hanya ta hanyar da ta dace wannan shine kaunar juna wannan shine mu haɗu kada mu wayi gari ranar tashin alkiyama mutum ya fada cikin wa'inda mala'iku za su kore shi ba zai sha tafkin alkausara ba manzo Allah ya ce ummati al'ummata ta ce fa innahum ghayyaru wa baddalu ba'dan bayan ka bar duniya ya makin Allah sun musanya addininka sun canza sunnaka sun bauta wa Allah da wata hanya daban wadda ba ita Allah ta'ala ya shar'anta ta harshen ka ba da haka wannan sai mun fahimci ka wajibi ne mu kauce wa dukkan abin da zai kawo mana farraka wajibi ne ba daidai bane saboda ina son shugabanci kawai raba kan al'umma bisa ka'idar khalif tasud akwai wata ka'ida da suke kira khalif tasud in kana so ka shugabanci mutane zo ka raba kansu shugabanci kake so kuma ka zo ka tarar da akwai wani shugaban to ya za'a kai kuma Allah ya jarabce ka da cutar shugabanci san shugabanci to sai kai kokarin jefa baraka a tsakankanin su ka raba kansu wasu za su bi wancan shugaban wasu za su biyo ka wannan duk mai irin wannan aqidar ba aqida bace mai kyau da aka duk sanda mutane suke kan tafiya akan daidai a kyalin su in suna kan kuskure to sai kokarin da su kan daidai da aka wajibi ne mu kauce mu yi kokarin bin dukkan wasu hanyoyi da za su sauƙaƙa gaba tsakanin mu su sauƙaƙa raddi tsakanin su sauƙaƙa kausasa harshe da zage-zage tsakanin mu ba daidai bane ina cewa la ilaha illallah kana cewa la ilaha illallah ina cewa muhammadun rasulullah kana cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sallah ina sallah amma ya zamanto ba ma jituwa da juna ya zamanto muna gaba da juna ina fatan wata waƙi'a ta afka ma kana ƙoƙarin burin wani bala'i ya faɗo mun wannan ko shakka babu ya saba da manhaji irin na musulunci to sai Allah maɗaukakin sarki ke so ya raba mu da wahala ya raba mu da gwale-gwale ya raba mu da sabani sai ya ba mu ga wata hanya wadda in mun bi ta to za mu ci gaba da mutunta juna za mu ci gaba da kimanta juna za mu ci gaba da ƙaunar juna sabani zai yi karanci kwarai a cikin mu wace hanya ce shine Allah ta'ala ce wa atasimu bi hablillahi jami'an da haka wannan aya ta nuna wajibi ne akan musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma a ƙarƙashin me a ƙarƙashin kitabu da sunna a ƙarƙashin littafin Allah a ƙarƙashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan shine abin da zai raba mu da sabani da haka babu wata inda Allah maɗaukakin sarki yayi kira zuwa ga sabani ko ya yabi sabani bal in ka koma har akwai inda Allah ta'ala ya ce ai koyi da waɗanda ba musulmi ba illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir har Allah ya ce in ba ku yi ba domin ba'dhum min ba'd kafirai suna jikuntar junansu in sun tashi duk da su ma suna da bambance bambance amma sun tashi fada da musulmi ko sun tashi yaƙar musulunci gaba ɗaya da sabanin kawar da shi gefe suke su dunkule guri guda don su zama ƙarfi guda su tinkari ainihin wato musulunci a lokacin da muna sane da irin wannan ƙalubalen muna sane da irin haɗin kan da kafirai suke da shi duk inda suke a duniya wajen yaƙar musulunci da musulmi amma fa mu ba mu shirya wa yaƙar kafirci da kafirai ba ta hanyar dunkule kanmu mutum kare su ana ba shi bambance bambancen mu na cikin gida in mun dawo cikin gida mu ci gaba da tattauna kayan mu wannan yana daga cikin abin da ke wahalar da mu hatta a wannan ƙasa tamu shine abin da ke wahalar da da an tashi za a ga sun sun tashi kan kawai za ta yi magana in ta yi magana duk wani wanda ba musulmi ba ya amsa wannan da wahala kaga ko a social media da yanzu nan ne dandalin kowa ya bace kolinsa da wuya kaga suna da sabani wajen fada da addini ko fada da musulmi ko musulunci in aka ce kungiyar su ta fada amma yanzu kai wace kungiya kake da ita guda ɗaya wadda duk musulmin Najeriya ya yarda da ita wanda in aka hatta sultan ake ganin sarkin musulmi ne tutar shehu dan bodiyo ce ta kafa shi kana kallo hatta a mas'alar ganin wata sultan zai ce an ga wata dauki azumi zai ce ba zai dauka ce ba zai dauka shi yasa sai kaga hatta a zamantakewar tamu ba mu cin gajiyar yawan namu a mafi yawan lokuta yanda waɗancan kishiyoyinmu ke morar ƙasar ke morar arzikin ƙasar sai ka ga kamar mu da muka fi yawa wanda shahida shahidin min aliha mun fi su yawa amma ba ma cin gajiyar yawan namu saboda wannan bambance bambancen da ke tsakanin duk wanda ya samu sauran suna jin ba nasu bane ya samu duk wanda ya rasa rago suna jin ba nasu bane ya rasa wannan cutar in ba kokarin neman warakar da muka yi ba za mu ci gaba da da kaga kenan wannan ayar musulmin Najeriya suna da buƙatar su yi aiki da ita musulmin Najeriya a zaman da muke ciki a yanzu haka muna buƙatar sake ɗaukar wannan ayar mu fassara wa junanmu ita mu kuma ɗabbaƙa ta tsakaninmu da Allah mu dawo mu saki dukkan wasu bambance-bambance mu rike alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar ƙungiya kaza ko ɗariƙa kaza. Allah mun ji dai cewa in hiya illa asma'un sammaitu muha wayannan ɗariƙun wayannan ƙungiyoyin duk kuka kirkire su kuka raɗa musu suna. Laka daga ka mutu ba wanda zai tambaye ka wata ƙungiya kai. Amma za a tambaye ka wani addini ka bi, za a tambaye ka wani manzo ka bi, wannan tambayar ka sani za ka ba wa mala'iku amsa kuma ita ce za ka tashi da ita ranar tashin kiyama da aka rigingimu da fada akan kungiyanci rigingimu da fada akan ɗariƙanci wannan ba shi ba ne muhimmi ba shi bane da aka ba sunan Allah ta'ala yake dan kawai ni ahlus sunna ne kawai suna kai ahlus sunna so what abin da ake so kana aiki da alqur'ani da sunna ko ka ce kai ahlus sunna ne ko baka ce kai ahlus sunna bane kai abin da Allah yake bukata Allah baya bukatar ba wannan in hiya illa asma'u sammaytumuha ko ka ce kai dan izala ne ko baka ce kai dan izala bane cewar ka dan izala in baka aiki da Qur'ani da Sunna ba ruwan Allah da izala ba ruwan Allah da dariƙa ka ba zai tambaye ka ba Allah so yake ya ga kayi aiki da abin da ya saukar kayi riko da sunnar annabinsa Allah ba zai tambaye ka tijjaniya kai ko qadiriya kai ko na kashabandiya kai ko sunusiya kai ko shazaliya kai ko kaza ko kaza Allah ba ruwan su ba zai tambaye ka waɗannan ba amma Allah madaukakin sarki zai tambaye ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tambaye ka manzon Allah ka san da wannan da haka wannan aya ko shakka babu muna da buƙatar jaddada ta da jaddada aikin ta a cikin mu abu na uku cikin darussan da zamu dauka shine tunawa da ni'imomin da Allah ta'ala ya mana ni'imomin guda biyu ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya Allah yana so mu dinga tuna ya ni'imta mu kuma yana so mu yi godiya akan ni'imar da ya mana wa zkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum wannan ni'ima ce da aka ci sanda Allah ya maka ni'ima ya ce la in shakartum wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Ubangijinku ya shelanta ya sanar cewa in kun gode masa akan ni'imomin da ya muku zai ƙara muku. Da aka sirrin ni'imar da Allah ya ma ka ɗore kuma ya kuma ƙara ma shi ne ka dinga gode wa Allah akan wannan ni'ima. Ni'imar nan ta addini babu ni'ima sama da ita. Dan ka rayu cikin wahala a duniya ka kowa zuwa ga Allah da addini wallahi ka yi riba. Dan ka rayu cikin ni'ima ta duniya ka koma lahira babu addini babu wanda ya hasara sama da kai babu ni'ima sama da addini mu daina boye kanmu akan addini fito da kanka koma ka karanci addini ka fahimci addini ni'ima ce mai girma akwai wanda ya fi ka kuɗi ya fi ka lafiya ya fi ka kaza ya fi ka mukami ya fi ka kaza duk wannan ni'imomin yana da su kai baka da su kawai ni'imar da Allah ya yi maka bai masa ba shine ya baka addini Allah ya yi ka musulmi wannan ni'ima ce da ba sama da ita kamar yadda na sha ba da misali zaka iya zuwa kasashen da suke bautar wani ba Allah ba kaga mutum yayi digiri na daya yayi digiri na biyu yayi digiri na uku yayi wato ya zama farfesa amma yana bauta wa sani kai wani za ko aji bai taba zama ba wannan tana ya gaba firamare amma Allah ya bashi addini yana sallah ya san Allah guda ɗaya ne amma ga wani ya kure wa boko gudu amma Allah maɗaukakin sarki ya toshe masa basira saniya yake bauta saniyar da kai tsakaninka da ita daga ka kiwata ta sai ka zamba haka ka ka amfani da ita wannan ni'ima ce ya kamata mu zamanto wajibi ne mu dinga gode wa Allah maɗaukakin sarki da yin musulmi kawai wani lokaci ka ce alhamdulillah ce me ya faru ka ce wallahi ina tuna Allah ya yi ni musulmi da kuma ni'imomi irin na duniya waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana su ba za su kirku ba ni'imar lafiyar nan ni'ima ce ka ga iskar nan da kake shaka wallahi ni'ima ce da yanzu wani yana can kullum sai ya biya kuɗi yake ba shi oxygen kullum akwai wani da ya ce mana duk kullum sai ya sha iskar oxygen ta dubu goma yanzu da Allah dubu goma goma sau adadin shekarunka yanzu inda siyan wannan iska ake da tuni ba kai margiyayi ba ne ya ce kuma a nan take ce yake gaya mana ya rasu shi ma Allah ya ji kansa da rahama yake ce mana a nan za ka ga kuma wanda iyalansa sun gaza ci gaba da biyan dubu goma nan ya ce wallahi za su za a zare wannan oxygen ya ce kana kallonsa a kusa da kai za ka yana fuffuka wallahi ya mutu iskar da ba wani tangarda ko miskala zaratin da kake samu wajen shakatta ko furzar da ita wannan ni'ima ce mai girma banda sauran ni'imomi da Allah ta'ala yi wa dan adam da kuma godiya na farko tuna ni'imar wani abu ne daban gode wa Allah akan ni'imar shi ma wani abu ne daban kuma godiyar ka yi ta da zuci ka yi ta da harshe ka yi ta da gaɓoɓi ba kawai irin namu ba da muka saba da an yi magana alhamdulillah alhamdulillah ta je zuciya wannan godiyar alhamdulillah ana buƙatar ta ka gode wa Allah amma ya zamanto ka biya wajibin wannan ni'imar gaɓoɓinka su nuna cewa sun gode wa Allah wannan yana daga cikin sababin da shi kuma Allah ta'ala zai ƙara maka wannan ni'imar abu na ƙarshe wanda nake tunanin zamu faɗa game da abin da muka abin da muka karanta a cikin ayoyin jiya shine wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wannan aya tana kira zuwa ga wato mu zamanto masu kiran mutane zuwa ga alheri wannan aya tana nuna falalar masu wa'azi tana nuna falalar masu karantarwa tana nuna falalar masu huduba tana nuna falalar masu wayar da kan al'umma tana nuna falalar duk wanda yake kiran mutane zuwa ga aididi tana nuna falalar ɗan hizba masu umarni da kyakkyawa da hana mutum wannan aya tana ta fito da darajar su baro baro wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ko da suna zuwa kasuwa ko da suna zuwa ofisoshi ko da suna zuwa kwadago amma dai bayan sun je kasuwar bayan sun dawo daga ofis bayan sun dawo daga kwadago lalle suna karantarwa lalle suna wayar da kai lalle suna wa'azantarwa lalle lalle lalle waɗannan abubuwan suna nuna alkhairin harkar da'awa karatu da karantarwa da haka ka zamto silar shiryuwar wani ko da mutum ɗaya ne ba ƙaramin alheri ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Ali فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم yace na rantse da Allah Allah yayi dalilin shiryuwar mutum daya tak ta silarka ta dalilinka ya fi alheri sama da abaka jajayen raƙuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Ali radiyallahu anhu ka zama dalilin zuwan wani makaranta zuwan wani sauraron wa'azi daina tabarar wani ka zama dalilin daina shaye-shayen wani daina zinar wani daina sace-sace da kwace-kwacen wani ka zama silar zaman wani zama mutumin kirki ta dalilin ka alherin da ke tattare da wannan ba karami ba ne ballantana ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba mutum goma ba ashirin ba wannan alkhairi ne mai tarin yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kallazina tafarraqu kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka rarraba kawunansu wa talafu to duk inda aka samu aka samu rarrabuwa sai kuma an samu sabani dole wannan ya ce a tashi tsaye wannan ya ce a zauna to dole sai an samu sabani tunda sun rabu ga wasu a tsaye ga wasu a zaune dole za a samu sabani tsakanin na tsaye da na zaune wani ya ce a fita waje wani ya ce a zauna a ciki sai aka rabu biyu wasu suka fita waje wasu suna ciki ko shakka babu wannan rabuwar sai ta gadar musu da sabani to sai Allah madaukakin sarki ce ku dai ga abin da aka kira ku can amma kar ku zama kamar wancananka akwai wanda sun rarraba kawunansu akwai wanda sun gididdiba kawunansu akwai wanda sun rarrabu kuma sun samu sabani a tsakaninsu domin ko a firka guda ɗaya sai ka samu sabani shi yasa Allah ya ce in kuka juya gaskiya baya to duk a abin da kuka haɗu kuma sai kun saba shi yasa ba abin da ke raba kan mutane fa irin bid'a mutane da ba su gane sharrin bid'a ba abin da ke raba kan mutane irin bid'a saboda ita bid'a ba ta da ma'auni ba ta da sikeli ba wanda ya saka kana da taka fahimtar wani shi ma yana da tasa fahimtar in ka kirkiro shi ma waye toshe masa kofar kirkirowa zai kirkiro ne shi ma in ka ce ayi uku zai ce ayi biyar wani ya ce kai na rage mu ku biyu da kai da kace ai uku na farkon da wanda yace a ƙara biyu ya zama biyar da wanda yace kai na rage muku ya zama biyu duk ba da hujja a cikin ku da kai yanzu ka raba ka kawuna tun anan sun rabu wani zai bi biyu wani zai bi uku wani zai dinga biyar amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai tasbihi ma gidan da sallah sau 33 duk inda ahlus sunna duk inda musulmi mai kaunan manzon Allah yake a duniya sallallahu alaihi wasallam za ga idan da sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda uku yake yi saboda sunna ce shi sa duk sunna in ka shiga duk inda ka shiga a duniya in dai mutum alkur'ani da sunna yake bi za ga addinin su iri ɗaya ne amma ga wannan yana ihu wannan yana lilo wannan yana tsalle-tsalle wannan a zaune wannan a tsaye to ai kaga ya nuna to wanne za a yi a ciki wannan ka same shi lishi kawai yake tsaye ina fata an gane to sai ka rasa yanzu wanne mai lishin za ka bi ko mai tsalle za ka bi ko wanda a zaune ke yana rangaji za ka bi to kaga abubuwan shi yasa suka ce ba maganin saɓanin irin mu koma zuwa ga littafin Allah mu koma zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka huta cike lafiya baka lafiya kuma daga nan har duniya ta rade ba wanda zai zo ta ma da hankali ta fuskar addini amma ka shekara da shekaru wallahi in baka da hujja sai ɗan yaro ya zo ce ma ina dalili kuma kai ta zagi shi kuma zagi ba shi da makaranta ai lalle karatu ne dai sai an je an kwanta gaban malamin ne karatu amma a shari'a ga ta nan kala kala ma wata in ka fita ma yanzu zaka ji baka wata wata taba jin irin ta ba da haka Allah ta'ala ya kushe rarrabuwar kai wala takunu kalladina tafarraqu waqtalam kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu waqtalafu kuma suka saba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu yanzu bayan ga alqur'ani bayan ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai kawo sabani in ba san zuciya ba mun hada a alqur'ani mun hada a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai kawo sabani kuma in kaga sabani wallahi san zuciya ne amma dukkan abin da zai hada kai ya tabbata an samu alqur'ani an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwa da fahimtar magabata shikenan an zauna lafiya za mu dinga kaunar juna mu fiye da yadda kake tsammani saboda mun zama abu guda amma ba yanda za a yi ina cewa abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cewa abu wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai kaga mun samu sabani kuma ka ce wai in kana son mu zauna lafiya sai dai ni daina kira zuwa ga manzon Allah kai ma kuma ka dinga kira kai kuma ka ci gaba da kira zuwa ga wani wanda ba manzon Allah ba kaga abin da ya kamata kai ya kamata ka hakura da wanda kake kira ka dawo zuwa ga wanda yake kira mutane zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har da gaske kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda Allah ya ce wa in tu'i'uhu ta'tal Allah madaukakin sarki yake cewa ula'ika lahum azabun azim wa'yanda suka rarrabu suka samu sabani suka saki hujja bayyananniya Allah ta'ala ce suna da azaba mai girma a yaushe Allah zai musu wannan azaba mai girma sai ce yawma tabyaddu wujuhun akwai ranar da mutane suke kasuwa gida biyu dan haka ko dai ka zo mai fara fuska ranar lahira ko ka tashi da baka fuska ranar tashin kiyama babu wata fuska kuma fuskokin kenan farare masu haske baƙaƙe wulin masu duhu kuma tun daga nan za ka saita wace wace tawaga kake so ka shiga Allah ya ce wa hadainahu najdai inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran hanyoyi ne guda biyu Allah ya ce wa hadainahu najdai ko ka bi wannan dama aljanna za ta kai ka ka bi wannan hagu kuma ka san da za ta kai ka shi sa Allah madaukakin sarki ya baka hankali ya baka irada ya baka kudura kana da ikon kai zabi da haka tun daga yanzu cikin wace tawaga kake so ka shiga cikin tawaga masu fararen fuskoki to abun ba da awa bane ba da baki bane aikin ka ya nuna haka a'a ka zaɓi ka shiga tashi cikin masu bakar shiga cikin masu bakaken fuskoki to aikin ka shi yake nuna haka Allah da ya gaya mana fuskoki kala biyu ne ranar tashin alkiyama zai yi wa waɗancan waɗanda suka rarraba addininsu zai musu azaba mai girma ranar da fuskoki wasu fuskokin farare ta biyar da wujuhun ranar da wasu fuskoki suke yin fari Allah ya sa fuskokin mu ne wa taswad wujuhun wasu fuskoki kuma suna yin baki irin Allah ya sa ba ma cikin su yawmal qiyamati tabyadu wujuha ahli sa'ada a ranar tashin alkiyama a ranar ce da fuskokin mazabunta arziki irin na lahira ake magana masu arziki irin na lahira a ranar za su tashi ranar alkiyama fuskokin su farare wa ma bushiru bihi banda abin da aka yi musu bushara da shi min alkhairi na alheri fahum fi jannatin lahi wa na'imiha wayannan su ne wayanda tawagar da za su wayi gari a cikin aljannar Allah da kuma ni'imar Allah madaukakin sarki Allahumma ja'alna minhum wa humul baquna fiha sune waɗanda za su wanzu su kuma dawwama a cikin wannan ni'ima la yakhrujuna minha abadan ba za su fito daga cikin ta ba har abada ni'ima ce wadda ba ta yankewa har abada Allah madaukakin sarki ke cewa waɗannan sune ahlus sa'ada waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi umarninsa wa taswaddu wujuh akwai kuma wujuhu ahli shaqawa ma'abota tsiyacewa da tabewa su kuma su ne wanda za su waye gari fuskokin su bakake mimman kadhabu rasula daga cikin waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lisani halihim aw bi lisani maqalihim ko dai suka ce manzon Allah ƙarya ne ko kuma aikin su ya nuna sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asau amrahu suka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kangare wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum waɗanda fuskokin nan nasu suka yi baki kiran fa yuqalu lahum tawbihan za a faɗa musu ana wato jan kunnansu a kafartum ba'da imanikum a kafartum yanzu kwa kafurce ba da imanikum bayan imaninku ai faktartumul kufra alal iman yanzu kwa zaɓi kafurci akan imani shine a kafartum ba da imanikum a ce ga imani a ce muku ga kafurci amma ku zaɓi kafurci ku bar imani wannan fari wannan baki ka bar fari ka kama baki shine a kafartum ba da imanikum Allah ya ce fadhuqul azab da ka ku dandana azaba bima kuntum takfuruna ai bi sababi kufrikum saboda dalilin kafircin su ko waɗanda fuskokin nan nasu suka yi haske bi nadratin na'im da haske irin na ni'ima irin na kwanciyar hankali irin na jin daɗi jin daɗi ba irin na duniya ba banda abin da aka yi musu bushara da shi na alheri to su kuma suna cikin aljanna da ni'imata har abada Allah ta'ala ka sa muna cikin su hadhihi al-ahabihi ayatul lahi ay tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq waɗannan ayoyi ne na Allah madaukakin sarki wa barahinuhu hujjoji ne na Allah madaukakin sarki as-sadi'a tabbatattu bayyanannu natluha muke karanta su wa naqussuha muke kissanta maka so ya Muhammad ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisidq wal yaqin da gaskiya da sakankancewa wa mallahu bi zalimin ahadan min khalqi da dai Allah madaukakin sarki bai zama mai zalintar daya ba daga cikin halittarsa wala bi munaqqasin shay'an da dai Allah bai zama mai rage da tauye wani abu min a'malihim na ladan ayyukan bayansa ba li'annahu al-hakimu al-adal domin Allah mai hukunci ne adali ne alladhi la yajuru wanda baya zalunci Allah madaukakin sarki yace walillahi walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila Allahi turja'u al-umur كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم haka منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
Allah madaukakin sarki yace walillahi ma fis samawati wa ma fil mai da abin da ke cikin kasadin mallakar Allah wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne ake mayar da dukkan al'amura kuntum khaira ummatin Allah ta'ala ce kun kasance mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin-nas da aka fitar dan amfani anil munkari kuna kuma hana barna abin da yake munkar marar kyau wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitabi da dai ma'abota littafi yahudu da nasara za su yi imani kamar yadda kuka yi imani lakana khairan lahum da ya fi musu alheri minhumul mu'minuna a cikin su akwai mu'minai wa aktharuhumul fasiquna amma mafi yawancin su fasikai ne babban malami a sheikh muhammadu amin a shankiti rahimahullahu ta'ala game da faɗin Allah ta'ala wa taswar dojo ya ce Allah ta'ala a wannan aya mai girma ya bayyana dalilan da suke jawo bakar fuska ranar tashin alkiyama don in gujewa waɗannan dalilan don ka gujewa waɗannan dalilan akwai dalilan da ke haifar da ka tashi da bakar fuska kuma tashi da bakar fuska ranar lahira alama ce ta akwai matsala alama ce a ga mutum ya tashi fuskarsa baka irin alama ce ta akwai damuwa akwai ƙura a hanya sai mana yake ce mana daga cikin dalilan da ke jawo bakar fuska ranar lahira akwai alkufur ba'dal iman mutum yayi juya mi arako ma baya ya kafurce bayan da yayi imani ridda na daga cikin abin da ke haifar da bakar fuska a ranar tashin alkiyama wannan shine cikin faɗin Allah fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum sannan Allah ta'ala a wasu wuraren daban ya sake bayanin daga cikin sabubban da ke jawo bakar fuska akwai alkadibu ala Allah ta'ala wato kirkirar ƙarya a jingina wa Allah yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مطوى للكافرين Allah maɗaukakin sarki ke cewa ranar tashin alkiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya, suka ƙirƙiri ƙarya ba Allah ba ne ya faɗa, suka ƙirƙiri abu suka ce Allah maɗaukakin sarki ne ya faɗi wannan abu suka jingina ƙarya zuwa ga Allah za su tashi fuskokinsu baƙaƙe irin in ji Allah ranar tashin alkiyama a wasu wuraren kuma ya ce iktisabu sayyi'at ka ga miyagun ayyuka ka ga aikata laifuka ka ga yin zunubai wannan yana daga cikin abin da zai iya haddasa wa mutum bakar fuska ranar tashin alkiyama wallazina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin mithliha wa tarhaquhum dillah ma lahum min Allah min 'asim كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة Allah maɗaukakin sarki ke cewa waɗanda suka tsururci miyagun ayyuka ba su yi abin arziki ba a duniya jaza'u sayyi'atin bi mithliha jaza'u sayyi'atin bi mithliha a sakamakon mummuna mummuna irinta ba su yi abin arziki ba a duniya aikin tsiya suka yi to sai kuma su girbi tsiyarsu a lahira wa tarhaquhum dhilla Allah ta'ala ce wulakanci zai lullube su ya baibaye su ranar tashin alkiyama malahum min Allah min asu ba su da wani mai tsare su daga azabar Allah in ba Allah din ba kuma sun riga sun bata masa ka annama ughshiyal wujuhuhum qita'an min al-layli muzliman kai ka ce an lullube fuskar su da wani yanki na dare wanda yake mai duhu kirin kamar da shi aka lullube musu fuska a wani gurin kuma Allah ta'ala ya bayyana daga cikin sababba banda kafirci da kuma fajirci shine fadin Allah ta'ala wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara kaga daga cikin abin da ke jawo mutum bakar fuska ranar tashin alkiyama akwai kafirci akwai fajirci waɗannan sabubban gabaki ɗayansu a haƙiƙanin gaskiya malam amin ashankidi rahimahullah ya ce kusan abu ne guda ɗaya sai aka fassara shi da fassarori daban-daban shine kafurcewa Allah domin wanda ya kafurcewa Allah shine za ka ganshi kuma can ya bulla yayi kaza ya bulla yayi kaza domin da zarar mutum ya yi kafurci to ai ya kura lamba a saban Allah daka dan an ce kuma ya shafi a kuma wannan kawai kuma tahsilul hasil ne dan an ce yayi sata dan an ce ya kafircewa Allah kuma dan an ce yayi zina ko yayi kidnapping ko yayi kaza duk ba ko yayi ainihin wato almundahana wannan duk ba za ka yi mamaki ba shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki ya bayyana shiddatu wato shiddatu tashwihi wujuhihim wato tsananin bakin bakar fuskar su wato munin fuskar su da jajayen idanu akwai inda kuma Allah ta'ala wato fuska baka da jan ido wannan ka san akwai muni ko a nan duniya ga irin wannan zai baka tsoro wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa Allah ta'ala ce za mu tashi mujrimai a wannan ranar zurkan da jajayen ido jajawur za ga idan mutum ga bakar fuska ga jan ido wur Allah maɗaukakin sarki ya tsaye Allah kiyaye wannan shine mafi munin sura da mutum zai tashi da fuska baka da idanu jajaye ina fata an gane to sai mu koma Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ay walillahi ma fis samawati wa ma fil ard mulkun lahu khalqan wa tadbiran ومسير جميع الخلائق ومسير جميع الخلائق إليه وحده فيجازي كلا على قدر استحقاقه ملك سمي ملك قسا دين الله شي كدai ba shi da abokin tarayya babu wanda ya taya Allah a mallakar sama babu wanda ya taimaka wa Allah a mallakar ƙasa shi kadai ya mallaki sama ya mallaki ƙasa da abin da ke cikin su da haka duk abin da ka gani kayan Allah ne kai din nan da kake kallon ka furo faci din Allah ne babu wani mahaluki da ya isa ya zo ya sarrafa ka ko ya sa maka ka'ida ko doka da ta saba da ta mahalicin ka kuma ka biye masa domin bai yi ka ba ba shi yake kirkire ka ba ba shi ya halicce ka ba kai din nan property din Allah ne da aka wajibi ne Allah ya sarrafa ka yanda ya ga dama ya sa ka ya hana ka shi yasa in ya sa ka kaki ya hana ka kaki haruwa haruwar ku da shi ba ta yi kyau ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce makomar gabaki ɗaya halittar gaba ɗaya zuwa gare shi. Da haka duk wanda zai bi Allah ya bi Allah wanda ya ce zai tsageranci ga hanya nan ya gama tsagerancin nasa amma ya sani wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa ilallahi turja'ul umuru al'amura gabaki ɗaya bayan duk an gama abin da aka gama a wannan duniya za a koma zuwa gare shi. fayujazi kullan Allah zai saka kowa ala qadari istihqaqihi gwargwadon abin da ya cancanta in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra man wajada khairan fali ahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yumanna illa nafsa Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin ga wani kirari ga wani yabo da Allah ta'ala yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode yace da al'ummomin da Allah ta'ala ya samar a doron ƙasa ba al'umma mai alherin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar a cikin nan yace kuntum musamman kuma a cikin al'umman manzon Allah babu masu daraja ta koli koli sama da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da wannan ayar ta sauka ake ta kuntum ku dinnan da sahabbai ake da aka ba a samu wata al'umma mai alherin sahabban manzon Allah ba shi yasa alamar kana da alheri aga kana kaunar sahabi aga kana kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaban su kana faɗa kirkin su alamar taɓewa da tsiyacewa ta tabbata ga mai zagi da la'anta da sukar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane Allah ta'ala ce kuntu ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad kun kasance khairal umami an yi al'ummar annabi Nuhu, al'ummar annabi Musa, Hud, annabi Salih da sauran al'ummomi duka annabawan nan babu wanda bai ba aiko shi cikin wata al'umma ba, amma a dukkan al'ummomin Allah ta'ala ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairin al'umma wa amfaqun nas nas mafi amfanarwar mutane ga mutane. ba a samu wata al'umma da tafi amfanar da al'umma ba tafi amfanar da mutane irin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna da wasu sufofi guda uku abin da ya sa muka samu wannan alherin wasu sufofi ne guda uku Allah ta'ala ya faɗa ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da aikata alheri in kuka ga ana sakaci da alkhairi ko ana sakaci da abin da yake mai kyau ba kwa shiru za ku ci gaba da wayan da kai ya mutane suke sakaci da abu kaza kuma bayan abin nan mai kyau ne Allah ya ce ai abu kaza ya mutane ba sa yi ba a yi al'umma manzo Allah ba ta yi shi shi yasa koyan jan baki ai shiru ana aikata ba daidai ba a rasa mai magana a rasa mai nasiha a rasa mai tsawatarwa wannan ya fi kamanceceniya da mutanen da aka tsine ta harshen annabi Dawud da annabi abin nan inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu a ga ana ba daidai ba unguwa ba a rasa wani wanda zai magana alaysa alaysa minkum rajulun rashid a rasa wanda zai kundin bala a rasa wanda zai sacrifice a rasa wanda zai tsawata wannan koyi ne da al'ummar da manzon Allah ya tsine Allah ta'ala ya tsine musu albarka ta harshen Annabi Dawud da Annabi Isa dan Maryam da haka mun samu wannan alherin ne saboda in muka ga ana takaci da alheri muna wayar da kai in muka ga ana sharri ba ma shiru muna tsawatarwa kuma muna masu yin imani da Allah da haka shi yasa muka ga mafi amfanarwa ya na sani wani na bai sani ba ko yin shiru ba na kokarin ya sani na gane abun nan hadari ne amma ga wani na nan zai fada cikin hadarin bai san hadari ba ne kuma in ja bakin yi shiru jira nake fada man dariya wannan ba sufar al'umma manzon Allah ba ce ba sufar al'umma annabi ba ce ta'muruna bil ma'ruf wa huwa ma amara Allah ma amara bihi Allah wa rasul ana gane wannan abun ma'rufi ne in Allah yayi umarni da shi ko manzon Allah yayi umarni da shi ba ni bane zan ga abu kaza yana da kyau in zo dinga kiran mutane zuwa ga su yi ni ba manzo ba ne ni ba mai shar'anta wa mutane ba ne da haka zan faɗi abu kaza mai kyau ne ina da goyon bayan ayar alƙur'ani da hadisi domin ma'arufi shine abin da Allah ya ce ma'arufi ne manzo Allah ya ce ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar wa huwa kullu ma naha anhu Allah wa rasul shine duk abin da Allah ya hana manzo Allah ya hana a ba ni bane na tsani abin kawai fito in dinga faɗa da shi in dinga faɗa da mutane dan suna yi ni ba torace bane a abin da Allah baya so manzon Allah baya so ya hana kuma in ga wasu suna yi to shine sai in fito in ce ku daina saboda Allah ya hana annabi ya hana wannan shine sifar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tusaddiquna billahi tasdiqan jaziman sannan kuna gaskata Allah gaskata wanda babu shekin babu rawa yu'ayyidahu al-amal wanda kuma aiki na ƙwari yana ƙarfafa wannan imani ga ku ku yi umarni da kyakkyawa ku hana munkari ku yi imani da Allah ba ku shirka sannan ga aiki nagari tukuru Allah ta'ala ce irin wannan sufar walau amana ahlul kitabi min al-yahud wan nasara bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ina ma dai a ce ahlul kitabi cikin yahudu da nasara ina ma sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ja'ahum bihi da abinda manzan Allah ya zo da shi min indillahi daga wurin Allah kama amantum kaman yanda ku sahabbai kuka yi imani a karan farko wannan aya tana magana ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta fado kaina ta fada kan wani na ta fara aiki akan sahabban annabi sune kuntum khayra ummati kuma a tarihinsu sun yi aiki da wannan ayar sun yi umarni da kyakkyawa sun hana munkari kuma an san imanin su imani ne mai inganci wanda baya sheke wannan kowa ya shaida haka a tarihi Allah ta'ala ce inda ahlul kitabi za su zama irin haka lakana khairan lahum da ya zama alkhairi a gare su fi duniya wal akhirah duniya da lahira min umul mu'minuna al musaddiquna bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk da a cikin ahlul kitabi an samu waɗanda suka yi imani suka gaskata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi bin Salam wannan yana daga cikin min umul mu'minun an samu wasu ƴan tsiraru waɗanda suka yi imani da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam al'amiluna biha waɗanda suke aiki da abin da Annabi ya zo da shi wa hum qalilun duk da ba su da yawa ƴan kaɗan ne wa aktharuhumul fasiquna ay ma'ana wa aktharuhumul fasiquna wa aktharuhum al kharijuna an dinillahi wa ta'ati duk da cewa mafi yawan ahlul kitabi fasikai ne sun fandare ga barin bin addinin Allah madaukakin sarki sun fandare wa yi wa Allah madaukakin sarki biyayya lokaci yayi aramanci biyu to ashe za mu iya kara bismillah arama lan yadurrukum lan yadurrukum illa adha na'am وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون Allah madaukakin sarki ya ce lan yadurrukum illa adha ba za su iya cutar da ku ba ba za su cutar da ku ba waɗannan ahlul kitabi din cikin yahudu da nasara illa adhan sai cutarwa wadda take ƴar kaɗan ba wata cutarwa ta a zo a gani ba za su iya muku bisa ga irin mugun nufin da suke yi a kanku wa in yuqatilukum in ku suka ce za su yaƙe ku yuwallukumul adbara za su juya muku baya su fita da gudu thumma la yunsaruna sannan Allah madaukakin sarki ba zai taimake su ba a ƙarƙashin wannan aya ta kuntum khairu ummatin ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yana cewa antum tuwaffuna saba'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa ce kuntum khaira ummatin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum ku dinna al'ummata tuwaffuna saba'ina ummatan ku ne cikon al'ummatai al'umma al'umma al'umma daban-daban ku ne cikon na saba'in antum khairuha amma duk al'ummomin nan ku ne mafi alherinsu kaga anan wannan hadisin ya gaya mana al'ummomi da aka yi kashi daban-daban lokaci daban-daban to an yi al'umma saba'in amma manzo Allah ya ce mu ne mafi alherin saba'in din wa akramuha ala Allah kuma mu ne mafiya daraja da kima da martaba da mutunci a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadithin da abi huraira ya rawaito yake cewa yadkhulul jannata min ummati zumratan wa hum 70 alfan tudhi'u wujuhuhum ida'at al-qamari laylat al-badr qala abu huraira faqama ukashatu bin mihsan al-asadi yarfa'u namiratan alayhi faqala ya rasulullah ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله فقال سبقك بها أكاشا وجن فتو da falalar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa yadkhulu yadkhulu aljannata min ummati zumratun akwai wasu tawaga wata tawaga cikin al'ummata da za su zo su shiga aljanna wahum saba'una alfan su dubu saba'in ne wa'inda za su shiga aljanna babu bincike babu hisabi kawai da sun zo a layi kawai za su shige gidan za su shige aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ma aka ce tare da su kuma kowa za a makala mai mutum dubu saba'in wa'annan indirect entry su ba su yi wani wahala ba kawai suna zuwa admission aka ba su kawai direct suka wuce manzan Allah ya ce to dhiqu wujuhuhum idha'atal qamari lailatul badr fuskokin su na ta walqiya suna ta sheki irin hasken wata daren goma sha hudu Abu Huraira yace annabi yana fadar wannan hadisi akwai sahabin sa Ukashatu bin Mihsan al-Asadi yana sanye da wani mayafi mai dishe-dishe sai ya miƙe ce ya ma'aikin Allah a roƙan min Allah ya sa ni a cikin wannan tawagar nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa yace Allahumma ja'alhu minhum ya Allah ga ukasha sashi a cikin wannan tawagar ukasha ukasha ya samu shiga ko bai samu shiga ba sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan babban wali ne amma ka taba jin kungiyarsa ukashiya ka taba jin dariƙarsa na fata an gane sun makama rajulun wani mutum cikin sabon shi ma ga a to yau akwai fa banan zafa ga ukasha nan da nan ya samu shiga ya ce ya bakin Allah ni ma haka manzo Allah ya ce to ni ma dai slot ɗaya aka bani kuma sabaka ka biha ukasha slot ɗaya ne aka ban kuma ukasha ya riga ka na bashi da haka wannan ragowar slot suna nan sai ka dage kai aiki kila zaka samu abin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda muke dacewa a cikin wannan wata mai alfarma dukkan ibadun da muke yi a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka karba mana Allah madaukakin sarki ka datar da mu daren Lailatul Qadri Allah duk bayan da ake yantawa a cikin wannan wata Allah ka sa muna cikin su Allah ka cire mana kiwiya da kasala da lalaci wajen bautata maka a cikin wannan wata da sauran watannin musulunci Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da ƴan uwanmu maza da mata waɗanda suke kwance a asibiti da waɗanda suke kwance a gida ba su da lafiya Allah ka tashi kafadun su ko kuma Allah ya kare mu da lafiya Allah madaukakin sarki ka biya kowa bukatunsa na alkhairi masu yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi wanda suke cikin damuwa Allah madaukakin sarki ka yaye musu wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka sanya mata albarka Allah madaukakin sarki ka yaye mata damuwar da take damunta Allah madaukakin sarki shugabanninta Allah ka sanya musu shu- tausayi Allah ka sanya musu wato kwakwalwa da fahimtar yadda za su tafiyar da ainihin al'amuran wannan ƙasa yadda 'yan ƙasa za su sarara su huta Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum